أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukin sarki wanda a cikin ikonsa da kaddarawarsa da baiwarsa ya ba mu dama da kuma iko na samun halartar wannan farfajiya mai albarka markaz shekul albani Sariya da ke na angon kuturkuku a nan cikin garin Mila jihar Neja a Najeriya kuma mun haɗu ne da wa'annan fuskoki masu albarka da babban malaminmu da ya zo domin gabatar muna da abin da Allah ya sauka masa na ilimi da shawari kuma domin kawo ma 'yan uwa wa'anda suke na anguwar ziyara da kuma malam ya muna nasiha ga baki daya muna fatan ubangiji Allah ya karfafa malam Allah ya amfanar da mu da abin da malam zai faɗi muna ya ba mu ikon yin aiki da shi malam bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين جواتا جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة دريه da arba'in da biyu kuma yau hudu ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci na markazu shaikhi al'albani zariya rahmatullahi alaihi domin kawo ziyara da ganawa da juna da yin zumunci malamanmu suna cewa al'ilmu rahimun bai na ahli kullum ilimi zumunta yake sawa tsakanin masu yinsa kuma sannan كل إناء بما فيه ينضح قوة قرية أبن دا أكا زبا متى تشيكي ناسو أتكينتا أسبو دا هكا مكزوم هدود جونا مغيسا سودا كغيسا وزاني haɗuwa ce ta mu gaisa da juna to amma idan aka gaisa babu laifi a amfani juna duk lokacin da musulmai suka suka haɗu to ana buƙatar ya zama sun amfanar da junansu an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi hasan ayyun nasi anfa'u ayyun nasi khair a cikin mutane waye fa alkhair qala khayruhum anfa'uhum sai manzo Allah su ne ce wanda ya fi su alkhairi shine wanda ya fi amfanar da su shi yasa ake buƙatar duk lokacin da musulmai suka haɗu to su ƙari juna gwaggwadon baiwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma kowa a ci gajiyar wannan baiwar a ƙaru da ita saboda muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki malaminku malam Ibrahim ya ƙarfafi gwiwarsa kuma kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙarfafi gwiwarku wannan gari Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mashi tsaye Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa albarka na tambaya cewa me ya kamata idan mun haɗu da juna mu tattauna a kai sai aka ce a'a an ba da dama ƙofa a buɗe take a yi magana a kan da abin da ake so to na zaɓi in yi mana batu a kan mahimmancin ilimi da kuma cututtukan da suke shafar ilimi malamanmu suna cewa ilimi yana ɗaya daga cikin ababen da baka buƙatar sai ka ce ma wani yana da amfani kamar yadda kishiyarsa jahilci baka buƙatar ka ce ma wani cuta ne ilimi shine abin da ya kasance hatta wanda ba shi da shi yana son a danganta shi zuwa gare shi سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يناتشوا كفى العلم شرفا أن ينتسب إليه من ليس أهلا له يا إش إلمي درجة حروان دبي دشي تو يناتن عدنغن تاشي دشي wannan kawai ya ise ba ilimi daraja ya ishi ilimi daraja a matsayin ɗaya daga cikin manya-manyan sufofin Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukaka babu daga cikin firak da ake da su na musulunci waɗanda suka kore ma Allah subhanahu wa ta'ala sifa ta ilimi sai waɗanda ɓatansu ya kai ƙarshe kamar mu'tazila sun danganta ma Allah subhanahu wa ta'ala jahilci sai 'yan shi'a da suke danganta ma Allah subhanahu wata'ala aqidar da suke ce mata aqidatul bada Allah ya Allah bai san wani abu da daga baya sai ya san abu saboda ka sai ya canza hukuncin da yayi wal iyadu billah amma aqidar malamai magabata suna tabbatar da cewa sifa ta ilimi sifa ce tabbatacciya ta Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya siffanta kansa da sifa ta ilimi ya kira kansa da allamul ghuyub ya kira kansa da alimun bi zati sudur ya kira kansa da alimul ghaibi wash shahada a cikin alqur'ani kuwa inda Allah yake fadin cewa ya alamu ya alamu da alima suna da yawa qad ya'lamu Allahu almu'awwiqin minkum qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا دو أنن نتبتر مدى الله سبحانه وتعالى صفة إلم هنا تبتر مدى الله سبحانه وتعالى صفة إلم wannan ya isa bayan Allah subhanahu wa ta'ala fatan su zama masu ilimi in dai Allah ta'ala ya siffanci da wannan sifa kuma ya ɗauka a matsayin cewa babbar baiwar da zai mabawansa ita ce ya ba shi ilimi to bai kamata a ce wani musulmi ya sakaci a game da neman ilimi ba nasufan alkur'ani ko cike suke da bayani akan falalar ilimi da kuma masu ilimin da kuma umarni da cewa a tashi a je a nemi ilimin ya isa ilimi falala ya zama farkon abin da Allah subhanahu wata'ala ya fara umartan manzansa sallallahu alaihi wasallam da shi shine ilimi ya umarce shi da ya ruku da hanyar neman ilimi wanda ita ce alƙira'a karatu ya zama wahayin farko da aka fara masa wanda kowannen mu ya sani shine ikra aka ce yayi karatu bayan nan aka biyanta sai aka ce karatun da zai kai shi zuwa ga ilimi sai aka ce fa'alam annahu la ilaha illallah da an ce masa yayi karatu domin alqira'atu laysat ilman bal innama hiya wasilatun ila al-ilm karatu ba shi bane ilimi amma karatu hanya ce da ake bi ko tsani ne da ake hawa zuwa ga ilimi to sai aka fara umartarsa an ya'khudha bil wasila lil wusul ila al ghaya ya ruku da hanya ya kama hanya domin kaiwa inda ake son aka daga baya sai aka ce masa to yanzu ka hau kan hanyar to kai inda ake son ka kai din sai aka ce fa'lam annahu la ilaha illallah ka sani cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah ya isa ilimi falala Allah subhanahu wata'ala ya hada shedarsa da shedan mala'ikunsa da shedan masu ilimi yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilm Allah ya shaida cewa babu abota da gaskiya sai shi mala'iku su ma sun shaida sannan ma'abota ilimi sun shaida babban malami al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi yace fanzur ila shahid wanzur ila al-mashhud fihi ya ce ka kalli mai shaida ashahidu huwa Allah wa mala'ikatuhu wa ulul ilm mai shaida wanda ya bada shaida shine Allah daga nan mala'ikunsu su ma sun bada wannan shaida sannan ma'abota ilimi su ma sun bada shaida في المشهود والنين المشهود فيه المشهود فيه أعظم ما يشهد فيه التوحيد abin da yafi kowanne girma wanda ake tsaye da shaida a kansa shine kadai ta Allah madaukakin sarki sai Allah ya gwama shaidarsa da shaidan mala'iku da shaidan masana ilimi akan abin da yafi girma a bada shaida a kansa shine tauhidi wannan yana nuna mahimmanci da girman ilimi a cikin addininmu na musulunci shi baya halasta ga wani mutum musulmi ya zauna baya neman ilimin sanin addininsa yadda zai bauta ma Allah subhanahu wata'ala ya isa ilimi daraja Allah subhanahu wata'ala ya ce ba masu jin tsoronsa sai waɗanda suka san shi waɗanda suka yi ilimi ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama innama kawai kawai waɗanda aka sani yakhshallaha suke jin tsoron Allah min ibadihi daga bayinsa al'ulama uduna ghairihim kenan fa ghayrul ulama la yakhshawna Allah duk wanda ba malami ba to bai tsoron Allah domin innama aka ce kawai kamar da Hausa ka ce kawai waɗanda suke jin tsoron Allah masana masu ilimi kenan na nuna mana cewa ghairul ulama'i la yakhshawna Allah ta'ala duk wanda bai zama cikin masu ilimi ba ko baya jin tsoron Allah madaukakin sarki wanda baya jin tsoron Allah madaukakin sarki ana jin ana masa tsammanin ya samu rahama Allah ba a masa tsammanin ya samu rahama Allah ya isa ilimi daraja da falala masu nemansa da waɗanda suke karantar da shi su ne waɗanda ba sa cikin tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala hadisi hasan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a duniya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrallahi wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman duniyan nan Allah ya la'ane ta ba alkhairi a cikinta sannan duk abin da ke cikinsa shi ma Allah subhanahu wata'ala ya la'ane shi babu alkhairi a cikin shi sai annabi sun ce illa zikrallahi wa ma walahu sai dai abin da yake da jibinci da ambatan Allah sai ambatan Allah da kuma abin da yake da alaka da ambatan Allah wa aliman wa muta'alliman sannan da malami da ɗalibi da malami da ɗalibi waɗannan ababen da aka lissafa to su ba sa cikin tsinuwar Allah amma duk abin da ba su ba to suna cikin tsinuwar Allah maɗaukakin sarki ita kanta duniyar Allah ya tsine mata ababen da suke cikinta gabaki ɗaya Allah ya tsine musu albarka ya cire musu albarka amma banda ambatan Allah madaukakin sarki banda abinda ke da alaka da ambatan Allah madaukakin sarki sannan kuma banda malami banda dalibi ya ishi ilimi daraja da falala dukkan wata halitta ta Allah subhanahu wata'ala dukkan wata halitta ta Allah subhanahu wata'ala tana neman gafara tana neman gafara ga malami da ɗalibin ilimi a lokacin da ka zaɓi kai rayuwa ta ɗalibta rayuwa ta neman ilimi rayuwa ta ilimi to Allah subhanahu wata'ala yana sakhare maka yana sauwake maka dukkan bayinsa su zama suna neman maka gafara kamar yadda ya tabbata a hadisi sahihi manzo Allah sai ya ce hatta al-hutu fil bahr hadda kifi a cikin teku masana suna cewa daga cikin aksaru khalqillahi nasmatan wa naslan daga cikin halittun Allah waɗanda suka fi yawan zurriya to akwai kifaye akwai kifaye to kifi kifaye a cikin tekuna tekuna nawa ka sani a duniya guda nawa ka sani a duniya sannan kifayen da suke ciki akwai wanda zai iya faɗin adadinsu to suna neman ma mai neman ilimi gafara a wajen Allah maɗaukakin sarki ya za a yi mutum ya ji wannan falala ya ji wannan garaɓasa ya ji wannan roman sannan kuma ya tsaya yana jan ƙafa akan neman ilimi ya ishi mai neman ilimi daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da ya fita neman ilimin to Allah subhanahu wata'ala yana sauƙaƙe masa hanya ta shiga aljanna shi yasa malamai suka ce da mutum zai rasu akan hanyar neman ilimi to ana ɗaukarsa a matsayin da izinin Allah ya samu shahada domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk mutumin da ya kama wata hanya ta neman ilimi yana tafiya a kanta to Allah subhanahu wata'ala zai sauƙaƙe masa hanyar tafiya aljanna falalolin ilimi ba su da iyaka amma ya isa mai hankali a yi masa nuni ba sai an fito masa da komai ɓalo-ɓalo ba alhurru tafihin ishara kullum mai hankali yana gane abubuwa ta nune to waɗannan nasosan suna mana hannunka mai sanda suna mana nune akan cewa mu dage mu tashi mu nemi ilimin nan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance tunda Allah ya aiko shi sun kasance sun lizince shi sun kasu gida-gida akwai waɗanda suka ba da rayuwarsu gabaki ɗaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi hatta wajen kwanciya ba su da shi gida ba su da shi ba su da ɗaki waɗanda annabi aka kira su da ahlus sutta abinda ake ce ma suffa wata kwana ko wani lungu a larabci ke a suffa kwana ko lungu annabi sallallahu alaihi wasallam masallacinsa yana kallon kudi ne a sallah domin suna madina kudu kaga nan kenan to nan arewacin masallacin da sahu ya kai ƙarshe sai manzon sama ya yanka wani waje sai ya ce kas sahu ya kai wajen to wannan wajen shine ake ce mishi suffa as-suffatu wa aka ware ma wannan wajen wasu sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka zo daga garuruwansu ba su da wajen kwana abinda suka zo su shine su rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tilata lailatihi wa naharihi awan daransa da yininsa saboda haka sai suka kasance suna zama a wannan wajen a gaba gaba akwai sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wanda kana asharahu ya fi su shahara a ciki wannan sune a fannin ɗaukar ilimi a wajen manzan Allah su sama su ne a tsabakatul ula su ne matakin farko waɗanda rayuwarsu ko da yaushe tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suke ba su da shago ba su da gona ba abin da suke yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wani mutum wanda ya kasance mai arziki to ya ɗauki ɗaya daga cikin ahalus suffa ya rika zuwa da shi gidansa yana cin abinci waɗannan Allah subhanahu ta'ala ya tanaje su domin su naɗo mana gabaki ɗaya abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi shi yasa sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu anhu kana ahfazahum lamma kana alzamahum li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kana ahfazahum li sunanihi lokacin da suka ya fi lizumtar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama ya fi kowa kuma haddace sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Hurairah ya ci gaba ya zama dan kasuwa ya zama dan kasuwa kuma yayi aikin gwamnati sai da sayyiduna Abu Hurairah ya kai matsayin gwamna sayyiduna Umar radiyallahu anhu ya bashi gwamna sannan yana kasuwancin harkar dawakai dawakai yake saidawa amma lokacin da yake ɗalibta a gaban manzon sama to ba abin da yake sai karatu sai yafi kowa yawan hadisi a cikin sahabban annabi sallama al-imam suyuti yana cewa al-mukfiruna fi riwayatil athar abu hurairah yalihi ibn umar ce wanda ya suka fi yawan riwaya daga annabi sallama kowannen su alal aqalli ya ruwaito hadisan da ba su gaza dubu biyar ba da ka to wanda ya fi a cikin su shine sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu anhu Allah ya tanaje shi ya shirya shi domin ya nado mana sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya haddato ta kwakwalwar sayyiduna abu hurairah radiyallahu anhu wane kwamfuta wane kwamfuta babu wani abu da za a ce ya iya zama kamar kwakwalwar sayyiduna abu hurairah sayyiduna abu hurairah ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sama sura shekaru hudu da watanni ya rasu malamai sun tattauna akan musuluntarsa yaushe ya musulunta wasu suka ce ya musulunta ne tun a farko-farkon hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin madina sayyiduna abu hurairah ya zo daga garin su yaman kabilar su ita ce banu addaus kabila ce shahararriya a yaman ya zo daga nan sai ya kuma komawa garin su to bai dawo ba sai bayan an yi yakin haiba da ya dawo sai ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lizumce shi sai ya zama idan manzo Allah su sama yayi magana baya iya haddacewa sannan kuma gashi baya rubutu wanda ilimi na naduwa ne ta hanyoyi manya-manya guda biyu imma hibzu sadrin wa imma hibzu satri ko ka haddace da zuciya ko kuma ka haddace da rubutu to sai na abu ya ba ko daya ya zo ya kawo ma manzo Allah sama kuka annabi sallallahu ya ce masa ya kawo mayafinsa ya kawo manzo sama ya masa addu'a sai ya ce ta ya ce wallahi tun lokacin da na daura wannan mayafin a kaina ban sake manta wani abu da manzo Allah sama ya faɗa min ba shi yasa wasu sai suke cewa aktarta min alhadith ya aba hurairah kai sai na abu da an yi magana sai ka ce annabi sama ya ce sai ce a'a yaya ba zan fiku sanin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kun tafi kasuwa wasu ku sun tafi gona ni kuma ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa malamai suke cewa ka'ida mutsarida in bata zama kulliya ba ka'ida wacce kusan ka ce kashi tamanin da biyar cikin ɗari shine alzamu at-tullabi li'alimin to aktawhum akhdhan min wannan ƙa'ida ce ta tarbiyya malamin ɗalibin da ya fi lizimtar malami to zai fi yawan samun karatu a wajensa to sayyidina abu huraira كان ألزم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثرهم أخذا منه shi ya fi lizumtar manzo Allah ta sama sai ya fi yawan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam to kun ga wannan su ne matakin farko sai mataki na biyu waɗanda su kuma ba su kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya rayuwarsu ba amma sun ɗebi mafi yawancin lokutansu sun ba annabi sallallahu alaihi wasallam domin koyon ilimi a wajensa wani lokacin za ka ga ɗan kaɗan ne ba sa nan tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma mafi yawancin lokacinsu to suna nan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mataki na biyu irin su Abdullahi bin Amr bin al-As irin su Abdullahi bin Abbas iyayensu na ɗora musu wasu ayyuka wata rana sukan kasance ba sa tare da annabi sallallahu alaihi wasallama amma ɗan kaɗan ne to shi yasa sai kaga su ma riwaya su ta yawaita daga annabi sallallahu alaihi wasallam domin su suke bin wancan matakin na farko to sai mataki na uku su ne sahabban da suna da sana'o'insu wasu manoma ne kamar mutanen madina wasu ‘yan kasuwa ne kamar muhajirai da suka taho daga makka su ‘yan kasuwa ne irin su sayidu na umar gunin khattabi radiyallahu anhu wanda munawa ba suke yi ha al'imamul bukhari ya babi ya ce babun almunawabatu fil'il babun da ke bayani ya halasta abokinka ya wakilce ka a makaranta yau kai ba za ka zo makaranta ba to sai abokinka ya wakilce ka sai ka ce duk abin da aka yi in ka dawo ku haɗu sai ya koyar da ka sajidu na umar radiyallahu anhu ta haka ya tara ilimi mai yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallama saboda me suna munawaba da wani abokinsa wanda annabi sama ya haɗa yan uwantaka tsakaninsa da shi daga cikin mutanen madina shi wancan bai'atuhu az-zira'a shi kuma bai'atu umar at-tijara shi wancan balan tsara sana'arsa ko harkarsa ita ce noma domin mutumin madina ne su kuma mutanen madina manoma ne shi kuma sayyidina umar radiyallahu anhu an kasuwa ne shi ne sai sayyidina umar sai ya ce fa kuntu anzilu ala rasulillahi sama yawman wa yanzilu yawman akhar yace yau idan nazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to gobe wannan dan uwan nawa abokina shi kuma sai ya zo idan muka haɗu da daddare to sai abin da ya je ya koyo ni ban nan sai ya karantar da in kuma ni na je abinda na koyo shi baya nan yau to sai mu haɗu da daddare sai in koya masa wannan duk yana nuna mana yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba su wata da ilimi ba ba su ɗauke shi a matsayin abin wasa ba kuma sun yi imani da cewa babu wata al'ummar da za ta ci nasara idan ba ilimi ke jagorancin ta ba al'ummar da ba ta da ilimi al'umma ce matatta domin shi kan shi jahilci mutuwa ne aljahlu la tahya alaihi jama'atun kaifa alhayatu ala yadi izrila mai hikima yake cewa ai aljahlu la tahya alaihi jama'atu ai jahilci mutane ba sa rayuwa a kansa ya za kai ka samu rayuwa a hannun mala'ikan mutuwa ya kira shi da izril wannan suna ne isra'ili amma sunansa malakul maut amma tunda mawaki ne sai ya faɗi haka kana tsammanin ka samu rayuwa wajen mala'ikan mutuwa to haka ba yadda ba ka tsammanin ka samu rayuwa a hannun mala'ikan mutuwa shi kwace rayuwa yake yi to haka jahilci ke kwace rayuwa so daga al'umma tana rayuwa rayuwarta ta inganta ta duniya rayuwarta ta lahira ta inganta idan ta kasance tana ilimi akwai ababen da suke taimakawa a wajen neman ilimi abu na farko da ke taimakawa a wajen neman ilimi shine al-ikhlas yi dan Allah duk mutumin da ya tsarkake zuciyarsa dan Allah yake neman ilimi ba dan wata daraja da yake tsammanin ya samu ba ba dan wani sakamako da yake son ya biyo masa a duniya ba to Allah subhanahu wata'ala a shirye yake bashi ilimi ikhlasi wannan shine sirrin ilimin magabata yana cikin fadlu ilmi salafi ala ilmi al-khalaf annahum akhlasu lillahi ta'ala niyyatihim magabata sun kyautata niyyarsu sun tsabtace niyyarsu ga Allah madaukakin sarki shi yasa ne allamahumullahu ta'ala ma lam ya'lamu sai Allah ya karantar da su abinda basu sani ba sannan wa baraka fi ma allamahum sannan Allah ya sanya alkhairi ya daɗa alkhairi ya tabbatar da alkhairi a cikin abin da ya karantar da su sai iliminsu ya kasance mai albarka ikhlasi ikhlasi shine babban ginshiki na neman ilimi al-imamu ahmad rahmatullahi alaihi yake cewa al-ilmu la ya'diluhu shay'un idza sahhat niyyatu ilimi ba abin da ya daidai da shi ba wani abin da zaka zo ka auna shi ka ce matsayinsa ɗaya da ilimi amma da sharaɗi idan niyyar mai shi ta inganta sai aka ce ya aba abdullahi wa kaifa tasihhu niyya ya baban abdullahi al-imam ahmad kenan yaya niyyar mutum za ta inganta sai ce tanwi raf'al jahli an nafsika wa an sa'iril juhal yace lokacin da zaka nemi ilimi ka ji a ranka kana so ka cire ma kanka baƙar daga shine jahilci kuma in ka yi ka sanar da ka cire ma wasu a nan za mu fahimta a cikin magana al'imamu ahmad akwai fa'ida kakkai ilimi ba don ka zama malami ba daga cikin himma aliya himma maɗaukaciya shine ne an ta ta'allama al'ilma li ta'alama wa tu'allim ka nemi ilimi don ka zama malami ba ka nemi ilimi don kai kanka kawai ba amma kowa zai zama malami Allah bai alkawarin haka ba amma kai dai niyyarka lokacin da zaka nemi ilimi so kake ka iya ka koya sannan kuma ka koyar da wani idan Allah ya taimake ka ka kai zuwa ga waccan matsayin da shi kake nufata shi ke kada ka take ka fara neman ilimi ka ce to mu dai zamu koya na sallah a wannan niyya ce fashila idan ka zo zaka fara hadda alqur'ani kaka ce to ko da dai mun samu daga sabbi isma rabbika la'ala zuwa na sai mun samu na sallah kakkai wannan ka ce so nake sai na haddace alkur'ani ka kalli wani bajimi daga cikin hufazu da ake da su a duniya sai ka ce irin shi kake son ka zama wannan niyya ce ne kyau Allah subhanahu wa ta'ala na iya cika ma burinka Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana iya tsaye da kai gwaggwadon abin da ya zaɓan maka wanda shi ne alkhairi a cikin rayuwarka amma dai kai lokacin da za ka fara neman ilimin to niyyarka ta zama wannan kakka nemi ilimi don shuhura don ajika don a san ka Allah subhanahu wa ta'ala ƙa'idarsa ita ce duk mutumin da ya nemi shuhura sai Allah maɗaukakin sarki ya ɓatar da shi ko da ya ba shi wannan shuhura an ji shi na wani lokaci to sai ta zama kaman kumfan kumfan kumfan kumfan sabulu ko ya zama kaman kumfan gishirin anjar a sa shi ya taso fu can kuma kawai amma kalilin dan kaɗan shi kenan la ya baka ba zai dawama ba sau da ka abu na farko guzirin da za ka riƙe shi ne ikhlasi shi kuma ikhlasi ba ya yiwuwa sai ka yaƙi riya sai ka yaƙi suma'a ka zama da yaban mutane da sukarsu su zama duk ɗaya a wajenka ba ka buƙatar yaban mai yabo ba ka tsoron kushen mai kushe Allah kawai kake son ya yabe ka magabata suna cewa al-ikhlasu azizun ikhlasi abu ne mai wahala da yawan su sun yi kuka akan ikhlasin su kuma suna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar musu da ikhlasin su shi yasa manzo Allah sallama aka ruwaito daga cikin addu'o'in da yake yi a wata riwaya kuma an ce hadisi ne mawqufi ga sayyiduna Abubakar radiyallahu anhu Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam وأستغفرك فيما لا أعلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم يا الله إنا روƙonka ka tsare ni kada in haɗa ka da wani in yi shirka da kai alhali ina sane nan shirka ana nufin shirkul ikhlas ana nufin riya sannan ya Allah duk abin da ban san nayi ba na riya to ya Allah ka gafarta mai wannan addu'a ce kaga ashe dole al-ikhlasu la yathbutu illa bid-du'a babu ikhlasin ka ba zai tabbata ba sai da addu'a sai ka ta addu'a kuma shedan ka ta yaki da shi kana iya zuwa kana aikin ka sai kai nisa sai wannan babban abokin gaban namu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu sai yazo sai ya rika ce maka ai ba ma dan Allah kake ya rika sa maka kaikayi a cikin zuciyarka to sai kai wannan addu'a to ikhlasi shine babban abu abu na biyu shine al-hudur sai ka halarci makaranta sai ka halarci makaranta domin al-ilmu yu'ta wala ya'ti ilimi ba bin shi ake ba zuwa yake yi bai ya je a ce wai shi zai je shi zo shi zai zo maka a'a kai zaka bi ilimi shi yasa zaka ga magabata tarihin su yana da yana da ban tausayi a yadda suke yin rahilat ilmiya tafiye-tafiyen neman ilimi hadisi daya sahabi zai ji cewa wani sahabi ya ji wannan hadisin shi ko bai ji ba ya tashi daga garinsu ya yi tafiya kilomita dubu a ƙafa ko a jaki ko a alfadari ko a raƙumi domin ya karɓi wannan hadisin ƙwara ɗaya wani zubin sai ya zo gab da shiga gari sai a bashi labari a ce jiya wannan ya rasu hadisi ɗaya idan mutum ya ɗauki littafin al'imam al-khatib al-baghdadi ar-rihlatu fi talib al-hadith zai ga abubuwan ban mamaki da ya kawo na irin wannan tabi'i zai tashi ya tafi karɓan ilimi ya tafiya mai nisa irin su al'imamu abu zur'atar razi sun yi tafiya a cikin teku suka yi kwana uku tur ba su ci abinci ba ko da suka sauka a teku na farkonsu ya zube na biyu ma ya sake zubewa na uku ya ci gaba da tafiya ya je ya haɗu da wasu mutane ya ba su labarin cewa akwai ‘yan uwan shi guda biyu a baya sun faɗi bai sani ba ko suna da rai ko suna da ko ba su da rai suka biyo su suka dawo suka gansu suka tashe su suka ba su ruwa suka ba su magani suka ba su abinci akan neman ilimi magabatan wasu su rika rasa kafafuwansu akan neman ilimi dan ne dan tabbatar da wannan ka'ida ta al'udu halartar karatu yana cikin ciwon wannan al'ummar a wannan zamanin shine rashin halartar majalis na ilimi ko talabijin ake nunawa wani abun zai baka takeici ya sa ka zuciyarka ta nemi ta tsinke kai kukan jini kaga malami ya zauna ya zage awa guda ya je kila ya yi awanni goma yana bincike domin ya zo ya zazzage ma mutane ilimin abin da za su bauta ma Allah da shi amma sai ka zo ka ga ana nuno su da kyamara ɗaya can a masallaci ɗaya can a can wani ma na gyangyaɗi wani kuma yana latsa waya kaga dukkanin su ba karatun ya tsaye da su ba wani kuma wayan shi yasa caji so daga da ya je ana ɗan karatu yana leƙa wayar shi shi ke har ma zai iya tashi ya je ya leƙa wayar tashi idan ya ga waɗannan sandunan sun ɗan hau sai kai sai kaga ya zara wayar shi in ba a sa abu mai kyamara ya hango shi ya hasko shi a kuma nuna ma duniya cewa gashi ashe ya zo cajin waya ne ba sauraron karatu ba sai gan shi ya suɗaɗa ya fita ta ƙofa wannan musiba ce babba wallahi magabatanmu ba haka suke ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan zauna a majalisin manzon Allah sama ba wajen da zaka zauna ai shine aka saukar da ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahi Allah lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu qala sai aka ce yarfa'i Allah alladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat kallis yakin aya majalisin ilimi asali ake magana kansa cikowar da ake samu a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda naciya ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai tafi aikin haji sai da ya tafi da mutum 120 dukkanin su ba wai kawai burin su yi aikin haji ba burin su su ga ilimin Annabi sallallahu alaihi wasallam na aikin haji domin manzon Allah sama bai taba yin aikin haji ba sai a wannan shekara an farlanta masa aikin haji a shekara ta takwas bayan an yi fatu maka a ramadan sai aka ce to a zuwa aikin hajji wa azzin fil nas bil hajji atuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq so da ka ya ya nada sahabin sa dan makka a lokacin shekarun shi 14 sai ya ce zama shine amirul hajji na wannan shekara ta takwas shekara ta tara ta zagayo manzon sama bai iya zuwa aikin hajji ba sai ya nado sayyiduna abubakar radiyallahu anhu yace zama shine amirul hajj sai a shekara ta goma sai manzon sama ya shirya zai tafi aikin hajji sahabbai dubu ɗari da ashirin kamar yadda al'imamu abu zur'at razi ya ambata ya ce su dubu ɗari da ashirin suka biyo manzo Allah sama suka tafi aikin hajji tare da shi saboda ne manzo Allah sama anan ya rika cewa khudu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da amikum hada ku zo ku karɓi aikin hajjin ku daga gare ni ina tsammanin daga bana ba za ku sake haduwa da ni ba ina tsammanin ba za ku sake haduwa da ni ba saboda haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi suka kasance sun zo suka karɓi ilimin sa ka duba riwayar Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu ta aikin hajji abin zai baka sha'awa da al'imamu ibn hajjbe ya tashi zai rubuta hajjin manzon Allah kuma haka ya rubuta katotan mujalladi din riwayar Jabir ce domin hiya ajma'ur riwayat fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kana son ka samu riwayar da ta fi tattaro maka manasik na manzon aikin hajjin manzon sama to riwayar Jabir ce to al-Imam Ibn Hazm ya rubuta littafin sa kato ya sa masa suna Hijjatul Wada Hijjatul Wada ya kai shafi 800 da wani abu al'allamatul albani rahmatullahi alaihi a wannan zamanin namu da ya zo shi ma sai ya kawo nasa sai ya rubuta sai ce ne hijjatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kama rawaha jabir ibn abdullahi al-ansari kaga me banda sauran darussa da aikin hajjin annabi sama ya kunsa akwai ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ranar sallah ya tsaya duk tambaya ya ce duk a zo a masa tambaya a tsaye manzo Allah ta sama yake sahabbai kuma haka suka rika ziga shi suka rika suka rika zuwa suna tambayoyi shi ya ma'aikin Allah nayi aski kafin in yanka sai ce je ka kai askin ba ko nayi kaza kafin in yi kaza sai ce je kai wala haraj mai ruwa ya ce fa masu ila yawma idin an shay'in quddima aw ukhira illa qala fa'al wala haraj ba wata tambayar da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan ranar game da wani abu da aka jinkirta shi ko aka gabatar da shi face sai ya ce if'al wala haraj je kai ba komai wannan dai yana shaida akan ne yana shaida akan huduru sahabati li majalisi ilmi yadda sahabbai suke naciya wajen halartar majalisin ilimi menene yasa a cikin ilimin hadisi ake da ake ake ake ake da musanni'i ana da almumli ana da almustamli ana da almusammi'u idan malami yazo zai kulla majalisin hadisi to ana ce masa almumli shine mai shifta zai rika da hadisai akwai almustamli wanda zai ce masa akramaka Allah hadisna wanda ya su ɗaliban kenan sannan akwai al-musammi ba su da muqaddiratu sauti ba su da waɗannan abubuwan na zamani da ake da su na ƙara jin sauti to sai an samu wanda zai jiya a majalisi ɗaya na hadisi saboda yawan sahabbai kai yawan yawan ɗalibai a wancan lokacin akan samu musammi'i goma malamin zai faɗi hadisi wani mai jiyarwa ya jiyar da nan yadda dai ake da zakara a masallaci idan muryar liman tana da damuwa to haka ake yi a majalisi ɗaya sai ka samu mutane goma suke jiyar da mutane saboda yawansu saboda saboda alhudu wannan ya shafi majalis na manya ya shafi majalis na mata ya shafi majalis na yara zamanin tabi'ai abdahak ibn muzahim rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin manyan manyan almajirai na sahabbai kuma malamin tafsiri al-imam az-zahabi yana faɗi a cikin sirru alamin nubala yace ɗaliban shi a makarantarsa ta allo da yake karantar da yara sun kai dubu uku dubu uku yara duk shi yake duba su da jaki yake yawo yana duba sai ya ga waye yake karatu waye bai karatu saboda ne saboda al-hudur al-hudur halartar majalisi na ilimi kuma mu sani yan uwa duk lokacin da majalisi ya fi cika to ya fi nishaɗi ga ɗaliban kuma ya fi ƙara ma malami nishaɗi domin ne domin ya nuna cewa abinda malamin nan yake isarwa